watan muharram hijira daga makka zuwa madina shekara 1448 za mu tashi a darsul khamis ashir a cikin karatun littafin khalasat nurul yaqin juz'i na biyu mala yace as-sanatul khamisatu khamisa min al-hijr shekara ta biyar daga hijira abin da ya faru a cikinta ghazwatu daumatul jandal yakin da ake ce ma ghazwatu daumatul jandal daumatul jandal gari ne tsakanin madina da kuma sham annabi ya fita zuwa can da mutane guda dubu domin ya yaƙi wasu mutanen daji ƙawayawa da suke kakkashe mutane suke kwace mutane dukiyoyin suke zalunta su a wannan wurin annabi sai ya nufe su kamin ya isa sai suka gudu mala ya ce wannan yaƙi sai ghazwatu banil mustalik da kuma ghazwatu banil mustalik da asbabu islami banil mustalik da kuma abin da ya jawo musulunta na su wa'annan mutanen na banil mustalik fi sanatil khamisati min al-hijrati a shekara ta biyar daga hijira حدثت غزوة دومة الجندل لكن دعك تما غزوة دومة الجندل يا فارو ولم يحدث فيها حرب ياكي بأبكباتك كان أنجو النور دومي أي ياكي أمادي بأي ياكي بأ لأنه حرب من فيها سبب دواء عند سكيتك ورن سنقدو وتركوا ماشيتهم suka kyale dabbobinsu fa ganima hal muslimuna sai musulmi suka ɗauki wa'annan dabbobin a matsayin ganima wa fiha kuma a cikinta ne hadasat ghazwatu bani mustaliq yakin ghazwatu bani mustaliq ya faru su bani mustaliq a alladhina tajamma'u su ne waɗanda suka taru limuharabati muslimin domin yakan musulmai خرج إليهم الرسول النبي يفتو زوا غريسو بجمع بجمع كثير دتارو ديوا فأصابهم آه سي ساميسو يي نصر أكنسو وسب المسلمون نساءهم مسلمي سكا ميدا ما تنسو كوينجي بايو ما تكنا ورجالهم سكا كام بايو مزاجون سكا زمنتو بايو وذريتهم دكما ذريسو يا رسول wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu wa qatalu minhum ashratan suka kashe mutum goma daga cikin su wa asarruhum jami'ahum suka kama su a matsayin bayu gaba ɗayan su wa kana min al-asra ya kasance daga cikin wanda aka kama a fursunan na yakin akwai barratu bintu ra'isihim wata da ake cema barra ita ya shugaban su ce ita wannan barra fatazawwajaha rasulullah sai manzo Allah ya aure ta da ya arme ta sai suna mata jawariya to a wannan halin mutanen su duka sun zamanto bayu musulmai da suka ji manzo Allah ya aure ta sai suka saki dukkanin bayu da aka kama suka saki dukkanin mutanen da aka kama a wannan yakin suka ce dukkan sun zamanto sirkai ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za su rike su ba a matsayin bayu suka ce bai kamata ba mu ci gaba da rike su a hannunmu falamma sami'a banul mustaliq bidhalika a yayin da banul mustaliq suka ji haka aslamu jami'uhum sai suka musulunta gaba ɗayan su wasaru lil muslimin suka zamanto mutanen musulmai ne su ba'da an kanu a'da'ahum bayan da sun kasance makiya ne ga musulmai kun ga hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya kama ta zai iya rike ta ta zama to baiwa a gare shi sak amma kuma annabi bai yi hakan ba sai ya aure ta gaba daya kuma musulmai sai suka ji hakan sai suka saki sauran mutanen su kuma ana sakin su suka ji hakan kowa sai musulunta hadithul ifki labarin kirkirar karya kharaja ma'ar rasul ya fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi daga cikin matayen shi fi ghazwati bani al-mustaliq a wannan yakin na bani al-mustaliq asayidatu khadija sayida khadija wa ummi wa ummu salama da kuma ummu salama kenan mata biyu ne aisha ko minista khadija aisha nake nake tayyib sayidatu aisha khalas eh aisha da ummu salama su suka tai tare da annabi a wannan yakin daga cikin matan shi wa fi asna'i ruju'il jaysh a yayin da mayaka suke dawowa madat sayyidatu aisha sayyida aisha ta wuce ta tahili qada'i hajatiha domin biyan bukatarta walamma aadat a yayin da ta dawo افتقدت عقدها عقدها سيترسى وتسرق أبو ياناتا فرجعت سيتداو تبحث عنه تنعني منشي تقوم تنعني وانا أبو ياناتا وبعد أن وجدته باين تاسع ميشي وانا أبو ياناتا رجعت سيتداو فرأت الجيش هي تقما كان قد تقدمها حقيقة قد تقدمها سني قبا سنبرتا معنا سنتهي كينا فغلب عينا فغلب عينيها النوم سيكوانا يرن زائدا وانت فنامت في الطريق تيكوانا أتكن هيا وكان صفوان بن المعطل أقول يا كسنتي صفوان بن معطل بن المعطل يسير وراء الجيش ينا تفيا أباي ما يكن تك إن زائد تهي شي باي ما يكايك تهيا يتفق يتفقد ضائعه ينا haka nan ne kuskure ne ya yi ya tafakkadu ne shine daidai ya tafakkadu ba'i'ahu akwai ma kurakure da yawa daga cikin nan ya tafakkadu ba'i'ahu yana bibiya abin da aka yada kenan yana tahiya yana neman abin da aka yada in wani ya yada wani abu to shi dama bayan mayakan yake tafiya sai ya ɗauki wani abin da aka yada sai ya kai shi ga masu shi an gane ya zai ya tige shi falamma wasala indaha a yayin da iso a wurinta wara'aha ya ganta arafa ya gane ta fa ana khara hilatahu sai ya durkusar da dabbar shi abin hawan shi wa arkabaha ya sa ta hau min ghairi an yatakallama bi kalimatin ba tare da sun yi magana tsakanin su da kalma ko daya ثم سار يقود الراحلة سيد تفينا جن إتونا دباكين hatta da haƙabil jash sai da ya riski mayakan ya ci musu yana zuwa kawai fatahamuha bi safwan sai suka zarge ta da safwan suka ce ai wani abu suka yi tsakanin su wa tawalla kibral ifki wanda ya jagoranci girman zunubin na kirkirar ƙarya da aka yi aka jingina ma Aisha shine Abdullahi bin Ubay babban munafikin nan ra'isul munafiqin shugaban munafikai وكان الرسول من زويا كسنتي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب سكان مي غسكتاوا da mai karetawa abun nufi annabi da ake yaya ta zancen shi bai kareta ba kuma dai bai gaskata ba eh lama ushi'a ga abin da ake lama ushi'a anha a lima ushi'a anha ga abin da ake yayatawa akanta hatta nazalat ayatu bara'atiha har sai da ayat da ta kubutar da ita ta sabka bi suratul nur a suratul nur aisha ta shiga wani hali na tunani na kunci a wannan lokacin sada ake ta yaya ta zance akan ta har shi lafiya ta yi wata ɗaya ta yi tana kwance ba lahiya annabi sai da ya wuce a kofar ta kawai kalma ɗaya yake ce mata kaifa halukum ya gaida su kawai yake ba tare da ya faɗi kalma kwaɗe ba bayan sabka aya ta kubutar da ita ayoyin na suratul nur innal ladzina za'u bil ifki ko usbatun minkum ila akhir al ayat fa fariha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sai yayi farin ciki da hakan wa basharaha bi bara'atiha ya mata bishara da kubutarta وأمر بجلد من صرح بالإفك يي أمرني دا بولا لي وأن سكي تصرحي سكي قرر سكي فرتا قرر نا تشوى عائشة تايزنا وأن كلمة ممونة تو عائشة النبي السا أكا بولا لي سن ثمانين جلدة بولا لا ثمانين نكزفي وكانوا ثلاثة سن كسن تمتو أكوني وهم سوني حملة بنت جحش دكما مصطح بن أثاثة da kuma hassan bin sabit eh shi hadda shi saboda sun faɗi abin da ba su shaida ba amma babban wanda ya kitsa abin shine munafikin nan abdullahi bin ubay bin salul amma su an ga ukun su suka rinka furtawa karra ghazwatul khandaq darasi na 17 kenan yakin khandaq shine yakin ghazwatul ahzab mala yace fi sanatil khamisati a wannan shekara ta biyar dai حدثت غزوة الخندق ياكن خندق يا فارو وتسمى أنا كرا ونن بالأحزاب أيضا أنا ترى غزوة الأحزاب كما لأن كثيرا من قبائل العرب سبت ديوا دك تكن قبيل العرباوة واليهود دكم يهوداوة اجتمعوا سنتاروا لمحاربة المسلمين دمية مسلمي وحاصروا المدينة سكا كواي مدينة wa kana adaduhum adadin su kuma ya kasance asirata alafi rajulin mutum dubu goma ne su kafiran yar'asuhum abu sufyan abu sufyan shike shugabanta su a lokacin kamin ya musulunta abu sufyan bin harbi فحفر النبي صلى الله عليه وسلم حول حول المدينة خندقا النبي سيا جنا رامي جيف مدينة بإشارة سلمان شاور سلمان الفارسي khaufa min al-hujum don tsoron kai hari don tsoron hari da kafirai za su kawo wannan shawara shawara ce wadda salman ya bada ta ta a yi rame mai faɗi kuma mai zurfi a tila ƙasa a cikin garin madina ta yadda in an halbo kibiya ko wani mashi sai ya shige cikin wannan ƙasar su kuma in sun halba su samu abin hari in mutum ya ce bari ya ketaro ya duro rame mai faɗi ne sai ya faɗa cikin ramin bai ya fitawa kuma ko raƙumi ya shiga sai dai in hiddo shi a kai saboda faɗin shi da kuma tsawon zirhin shi mala ya ce wasu tamarar hisaru 15 yawman wannan kewaye madina da aka ya kai tsawon kwanaki goma sha biyar ila an tafarraqat kalimatu al-ahzab har zuwa lokacin da kalmar nan ta al-ahzab ta rarrabu suka raba kanuwansu suka rabu وسلط الله عليهم ريحا شديدا ألا يا سبكو دون إسكا ما يتسنني أكنسو وجنودا لم يروها da wasu mayaka waɗanda ba su gansu ba rundunoni na mayaka waɗanda su ba su gansu ba su kafin ran waɗannan iska da aka yi da mayakan da ba a gansu ba ma'ana mala'iku kenan qala'at autadahum wannan iska ta cire gimshikai na rufunan da suka kafa suka kwashe rufunan su iska ya kwashe rufunan su gaba daya wa kafa'at qudurahum ya jice tukanan su na dafuwa iska sannan wasaqata alaihim wasaqata alaihim turab wasafat alaihim turab ya watsa musu kasa iskan yasa kasa ta yi ta watsuwa a gare su wa ramathum bil hasa iska ya jefe su da tsakowowi irin wanda ake yin ana iska mai karfi faharabu min lilatihim suka gudu daga wannan daren nasu suka tsere sun tsorata saboda suna jin tsoron a ce wata azaba ce wanda Allah zai afka musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wanda zai aikawa ya nemi sirri na wa'annan kafiran annabi sai ya ce wa zai zuwa cikin su ya nemo labari na sirri azumi yake faruwa a lokacin kowa ya shiru annabi sai aika huzaifa huzaifa ya tayi ta yana karkarwa huzaifa bin yaman yana karkarwa ya tafi a wurin kafiran da aka fara iska sai abu sufyan ya ce shine da yake shine shugaban sai ya ce musu kowa ya rike abokin shi saboda iska mai karhi ne sai abu sai wanga salma eh huzaifa bin yaman ya ce sai ni gaugawa riko wani daga cikin kafirai ne rike shi hani sauri na ce musu kai wane ne kai sai ya yi bayani ya ce shine wane dawa da dawa ya ce to shi kenan shi saboda iya bari tambayar su zai shi kuma kaga sai abu ya lalace sun rike junansu daga nan kuma da aka yi da iskan sai suka ware kowa ta tare kayan shi ya tsere saboda ka aje azaba ce saboda suna da labarin abin da aka yi na azabobi ga al'ummomin farko الدرس الثامن عشر درس نشا تقوس ghazwatu bani quraiza yaƙin bani quraiza banu quraiza qaumun min yahud madina su wa'annan banu quraiza wasu mutane ne daga cikin yahudawa madina khanul uhuda suka hayanci alƙawulla ga da suka ma annabi fil khandaq a cikin wannan yaƙi na khandaq sadda ake gina ramin na khandaq wa azharu al adawata lil muslimin suka bayyana adawa su ga musulmai فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم عند النبي يداو من غزوة الخندق دقائق الخندق وكما على الأحزاب يعني أنت على الأحزاب كلمة عليهم تتروى كافر تتروى متعني إيه أمره الله بمحاربتهم الله سيأمر النبي دياكيس وتطهير أرضه منهم يترك كسشي دقائق أن يهودا يكوريسو فخرج إليهم الرسول النبي سيف تزوى قريسو ومعه ثلاثة آلاف تارد شيء أكو متندبو أكو فحاصرهم خمسة خمسا وعشرين ليلة سيد ساري سوسوان كوانكي قوم شابير kun gane hisar hisar kin da ake mafi yawa duk kwana sha biyar ne ake fasallamu ba'da bayan kwana sha biyar sai suka sallama wa hakama alaihim sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az sai yayi hukunci akan su bi qatl rijali akan akace mazajen وسبي النساء أميد ماتا سزمن توبايو والذرية دكما ديا سزمن توبايو فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم عن النبي سيء أمني دا أزلت وأن حكمتي وأن سعد بن معاذ يي فنفذ فيه ما كذرت وأن حكمتي أتكنسو وهذا جزاء كل خائن وأن شيني ساكمكن دكا وأن يكي ما هائنتيني غادر ما يودره ما يودري كنا مسألة زيد وزينب مسألة تكان زيد ده زينب abin da ya faru tsakanin zaid bin haritha da kuma zainab a bintu jahshin to wannan shine ingantaccen abu wanda malam zai faɗa khatabar rasulu sallallahu alaihi wasallam zainaba binta jahshin annabi ya nema ma ya nemi auren zaid ya nemi auren ya nema ma zaid bin harisa auren zainab binti jahshin fa'abat ya ta kiya wa aba ahluha yan gidansu ma suka kiya suka ki ba zaid aurenta fa anzalallahu sai Allah ya sabkar da aya Allah ya ce wa ma kana lil mu'minina wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ma kana kuma bai kasance ba lil mu'minin ga wani mu'mini wala mu'mina ko kuma wata mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka zartar da wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama to a ce suna da wani zabi daga al'amarin su in annabi ya ce sai su ce a su ga abin da suke so wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya sa'a ma Allah da manzon shi faqad kuma to haƙiƙa dalla ya bata dalalan bata wanda yake mubinan mabayyin عند ذلك أولا حكى ناس باين سبك وانا آية قبلوا سي سك كربا سك أورد إتقى زين زيد بن حارثة فدخل عليها زيد زيد يي دخولي دايتا سكتاري ولكنها صارت تفتخر عليه سيدة تارك كسنت تنا الفهري أدريش تنا مش تنا ولا مش إزة تنا الفهري بشرفها لدوككتا ونسبها لكما نسب التأ فشكى إليها فشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكاها إلى الرسول شكى كارنتا ورن النبي صلى الله عليه وسلم أكان وانا إذا بدت بدوا النبي da aka kai mishi karanta a fashakaha ila rasul ko fa'amarahu rasul sai annabi ya umarce shi باحتمال الصبر عليها أكي لوكي حنقري أكلتا فصبر يا حنقري حتى ضاقت نفسه سيدا رنش تقنتتا فأخبر الرسول سيبعنا بلا باري بالعزم على طلاقها أكي يقدر النية نسكنتا فأمره, فأمر الله صلى الله عليه وسلم سأل أمرت النبي أن يتزوج زينب أكي أور زينب بعد طلاقها باين سكنتا باين زيد, باين زيد يا سكيتا حفظا لشرفها دومين كاري دوكاكتا ودفنا للنزاع دكما ودفعا للنزاع دكما تنكد جايية والشقاق دبركة wa ibtalan li'adati tabanni da kuma bata wannan al'ada da ake yi ta tabanni a lokacin akwai al'ada wadda ake ce ma tabanni wadda za ka kama mutum ka ce mishi ya zamanto da gaiwa shi ɗanka ne sai a ce mishi ɗanka ɗauki sunanka alaka a matsayin sunan mahaifin shi to dan Allah ya bata wannan al'ada ta ta tabanni shi yasa sai ibtalu tabanni bata wannan al'ada ta ta tabannin kanan rasulu darasi na 20 kenan ko manzo ya kasance muttakhizan zaida bin haritha kabnihi ya kasance yana mai riƙon zaid bin haritha kamar dan shi hatta alhaqahu bi nasabihi sai da ya haɗa shi da nasabar shi ana cewa zaid bin muhammad kama kanat adatul arabi kama yadda dai al'adar laraba ta kasance fi tabanni a cikin wannan al'ada ta tabanni falamma amara allah falamma amarahu allah bi zawaj zainab a yayin da Allah ya umarci annabi da auren zainab qali da zaid sai ce ma zaid imsika alayka zawjaka ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah wa akhfa amara allah annabi sai ya boye lamarin Allah وهو يعلم akan cewa ya san cewa annahu la budda hasilu akan cewa tabbas abin sai ya faru li'annahu khashiya an taqul al-arab saboda shi annabi yana jin tsoron laraba su ce tazawaja muhammadan tazawaja muhammadun mutallaqa tabni yana tsoron laraba su ce ai annabi muhammad ya auri wadda dan shi ya saka fa anzalallahu fi dhalika sai Allah sabkat a cikin hakan aya فلما قضى زيد منها وطرا على عند زيد يقدم بين بكات الشأكان إتوانا ما تد زينب بنت جحش زوجناكها سيمك من أورامك من أورامك إتا لكي لا يكون على المؤمنين حرج دان كي كسنتي أكا مؤمنين زمن تو أكوني لي في في أزواج أدعيائهم جمد ما تاين يندس كما تبني شيني أدعيائهم سكي دعوة أدعيائهم idza qadu minhunna watara idan sun gama bai bukatar su mana idan sun sake su wa kana amrullahi maf'ula al'amru Allah ya kasance maf'ulan abin aikatawa ne zai zai afku thumma hurima tabanni sai aka haramta wannan al'ada ta tabanni ala muslimina akan musulmai lima fihi min al-adrari dan abin da ke cikin ta na cutarwa na cutuwa wa anzala fihi al-aksab kaza a cikin shi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum akan wannan ayat ta tabanni Allah ya ce Muhammadu bai kasance ba baban wani daga cikin mazajen ku walakin sai dai Rasulullah shi manzo Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakon annabawa ne shi da shi aka rayi annabta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne akan dukkan komai wa min zalika alhin daga wannan lokacin sa rasmu zaid sai sunan zaid ya zamanto zaidu bin harisa zaid bin harisa kenan ko بدلا من زيد بن محمد كم بتن زيد بن محمد آية الحجاب آية da ke magana akan hijabi sabka aya wa faridatul hajji da kuma farlanta hajji darasi ne 21 fi sanati al-khamisati a shekara ta biyar nazalat ayatul hijab ayat nan ta hijabi ta sabka